بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراجحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والدعاء لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله سبحانه وتعالى بما كنتم تدعون لدنكم ورب سبحانه سبحانه نفسه بذلك أخاك وكانت الملائكة تجد محمد اليوم أشهر شهر الوضع الذي رمضان على وجهة الحكومة صلى الله عليه وسلم شكرا لله da ashirin da arba'in da biyu da wata sai daidai da ɗaya da watan biyar da miliyariya su yi da su da ɗaya su ci kawai da wata da su yi da ba a ɗaya da su da su da su da Allah subhanahu wa ta'ala yana da bayanin da abubuwansu da abubuwan da ke nuna da tsara Allah subhanahu wa ta'ala da yadda za su ji zano sun ba su ya zama ba su da kan Allah. Allah yana gaya mana da wuce za su yi su zama wasu da cikin da mai shafi na aljirai da ke ma su yi da su yi wani zuwa ne su yi da gida da wani tsari اللهم إليك وارجع والدنيا والحمد لله والحمد لله والمؤمنون في نور الله والإنسان إلى الشركين على رحمه الله سبحانه وتعالى إذا بيعنا إن من آل الإنسان مثلا إذا بألات آل الإيمان فإن الله يجب أن يكون من هذه الكتاب إلا أن يكون من الإنسان لكن في العالم الثابت إلا أحد إلا من يؤمن القرآن يا كيان تشكل يقول اليهود ولا يقول باب والحقوق التي يقول من إيمانك الذي محمد يقول أخذ من يقول من إيمانك الذي محمد حتى وقت الله يقول هذا إلى نور السوى سورة على الباطل الذي مؤمن فيه على الحق الرأس والذي فاتحه والمسلم لما تأثير ما تنصر في الإسلام السلام سورة عن الأحوال بشورة محمد سمع القرآن يدل على الوجود في الأرض وأخذ به الربا وقرضهما تلك الكلمة من على الساعة مع القرآن da azabura da asaura da injila duka sun ji hani a kai وعقله وقلبه عنه سن وعقله أماننا بالباطل تشم دوسيا مجالة في ذكرنا مدر دوسيا لفتا رشوة أبا وانا مسوك وتشم هنشي يا يوا إرن جند لي أتا شم دوسيا لفتا بيسي براتنا كلا شيني ربا إلى أن سنة لكتا شيمانيا سنة ربا سنة لا لا كتار مبوكرة رشوة tana da tsara da tsarin gwamnati duk ƙarfin gwamnati in aka ce akwai harkar almujahada a ciki akwai harkar rashuwa akwai harkar sama da faɗi da dukiyar ƙasa to wannan gwamnati za a gaba ta zuwa ko in ka hajji wala hara domin irin gwamnatocin da suka samu nasara dama gwara da gwamnatoci a duniya irin gwamnatin china wanda in aka kama mutum da cin hanci da rasuwa ba su da wani efcc za su kama su ne a yanki shi idan ka duba manya manyan kasar da wasu yau kansu ci gaba da suka samu ke kenan a shiri kaga sai suka samu don sai suka kuka riba kawai ban da rayuwa amma mu a wannan zamu sai ka ga riban ta yi mana kasu sannan ga rishwa ko ina ka je an ma sa mishi suna a yi iri iri na goro albarkar kofi wane ne duka yi na sai mutum ɗaya ya kwashe dukiyar kasa wanda mutum biliyan biyu za su iya rayuwa da shi ko kuma a ya bada wasan haƙƙin miliyan mutum goma dan ya saba cin hanci dan ya saba ba da haƙƙin mutum biliyoyi ko wannan kalubale ne da ke fata a tattalin arzikin mutane. Allah ya biya wa akan zuwa wa arzu arzu akalin kuma da za su ba wa kusattu an sabili da ni ka biyawa. Da ana mutane zuwa a shiga a cikin Allah. Duk wannan yana da alamomi da alamomi eh na abin da ya kawo Allah ya fushi da mamu Isra'ila. Allah ya kine musu da ya zallabi da mamu Isra'ila. Amma duk da haka Allah ya faɗa a ayar gaba ya ce wa a'adadna lil-mu'minina wa a'adadna lahum minhum azaban alima mun tattala azaba mai radadi daga wasu da su amma duk da haka lakin da za ta ku da bincike sai dai wanda suke tabbatattu a kan ilimi wanda sun fahimci a littafan annabawan sun gane shi da duk ababen da ke ciki lakin da za ta ku da bincike minhum والمؤمنون بالله واليوم الآخر آه لكن الرسول في العلم سيدي وانا سوى الإيمان da Allah da suka yi zama sun yi san abin da ke cikin littafin su da abin da Allah ya gaya musu na hukunce hukunce na shari'a da abin da aka aiko musu da shi na sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su waɗannan za ka same su ba ka a cikin wannan turban wanda za a yi su alamar kalima تمنت أخلاق السلام تمنت أصحاب الأحبار لمن سار على أبوابهم ونسأله حاول يغفر لو أن لكن يرادون بالعلم منهم المؤمنون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل سوى أن الراسخون بالإله سنة العلم دوام سنتنا kuma sun imani da abin da aka saukar maka da abin da aka ba su da kuma abin da aka saukar maka shi sun imani da mene القرآن في الواقع إذا القرآن لا يضمن لتجدن أجد الناس عداوة للذين آمنوا يهودا والذين آمنوا ولتجدن أقربهم ولتجدن أقربهم قولا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى mafi tsananin kiyayya ga al'ummar musulmi su ne yahudawa za su samu wanda ba su tare da su amma suna da tsaurayi da jin kai su ne wane cikin kurshi الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستقيمون ومن أبشرت أقيما لغي مثلا بايكم بشورات وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تراءى علينا مستفيد إلا تقي ما رأوا من الحق إذا سمج أنا كانت تعرف القرآن ليس لك أبدا أنا جاي أمس قصة في سبب مريم ليس لك أبوك سبب القرآن إلى جاي أمس لك لكن لو هذا العلم فالوجود يوجد الاسماء في العلم وحرم في الصالح في اجتماعية عند حضورهم تعرف الحضور والمقيمين الصلاة حسنا وأن الفكر زي صلى لا وأن والمقيمين الصلاة أمر حبنا عبد الله بن مسعود يا ترى كان والمقيمون الصلاة وأتمروا إليه ضعفوا على ما قبله على ما بعده لا amma wasu daga cikin malamai sun ce me yasa ne ba za ka na mansuba suka ce mansubi ne saboda an yi abin shi da ma ulila ilaika wasu malaman kuma irin su imamu fi ba wanda alaihi rahmatullah ya ce wannan mansubu ne ala gada watan aqusu al-muqimina sala ko kuma amda muqimina sala ne ba da ba daman allama ibn malik yana gaya mana a cikin alfiya al-iqtisad kan ja'i dunya da ayyuha al-fasad ismi dunya har inda yazo yana magana yana faɗin abaitu nahnu al-araba ashaman badal kaga yace nahnu al-araba bi ma'ana nahnu aqussu al-araba daidai irin wannan harshen al-qur'ani yace wal mu'min جانب البلاغة ليس يزوء منصوب يزوء مرغوب با لتأثير ورزقها عند أهل الصلاة والمسلمين لها سبب الكلمة مصلى لو أن تتسيد صلى هي يزوء هذا والمسلمين الصلاة haka nan su ma waɗanda suke kulawa da sallah suna tsaye da sallah su ma sun yi imani da Allah da abin da Allah ya saukar a wancan littafin da abin da Allah ya saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minina sala wal mu'tuna zakka haka nan masu ba da zakka zakka duk inda ya zo a alqur'ani za ka ga la yanfaku li ahli sala aqimu salata wa atu zakka duk inda zakka ya zo ba ku sallah a wajen to ba yana maganar zakka ne na dukiya ba yana magana ne da ki akan imani kamar yadda yau a cikin suwar su ko kila lallabi da ra'ayin da yau da akhiratu da akhiratu min karatu inda Allah yake magana a wannan suwar su ko kila a farko farkon da yake magana akan wanda ba ta ba da zakka waɗannan kafirai zakka a nan yana magana akan menene imani Allah wal mukimina salat wal mukimina zakat سبحان كبار الزكاة في بين سبب كبار الزكاة وإن الزكاة في بين الأئمة الكبار والجم ألو تبتدأ وتبتدأ كأبيد رضوان الله يسوع ومن به وأن أنا مرة بنا أكثر من إليه المسلمين ومن القرآن اليافي أبنا أمن الرسول بما أرسل إليكم وربكم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله dole sai mun imani da Allah da manzon Allah da da Allah a cikin da sama sannan kuma muna masu jaskatawa ga annabi Muhammad daga dukkan abin da aka kuma yi masa wahayi lakin da wani kuma ya wani mutum da wani mutum da daga Allah ya ce ulaika al-sharu ilayhi su ne waɗanda suka imani da cikin a'a su suna da ilmi da muqimuna salat da mutuna zakat ulaika wal yu'minu wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir haka nan waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira ke na kalmusharu ilai ulaika zai koma kan mu'minuna billahi wa yawmil akhir muqimuna salata wa zakat arrasikuna bil ilm waɗannan jinsu guda uku sanu'tihim ajran azima Allah ya ce za mu ba su lada da girman da kaga in adatu dilalatu fi ala al-mudari al-mudari idan kin ta shi zama fi'ili mudari'i yana nuna maka a cikin zai faru yanzu ne ko nan gaba kaɗan kamar yadda Allah zai ce maka zai rubu da ka subhanna kula in an halarta ila masalima da ta akuduha ga nuna na tabi'uhu yanzu munafikai za su zo su gaya maka in suka dawo da yaki shin za mu je za mu zo idan mu zo mu ma a karama gari ba da ni ko kuma irin yadda ke zuwa سيقول السفهاء من الناس ما وقعوا عن التي التي كانوا عليها wawaye daga cikin mutane za su zo gaya maka yanzu ko kuma zuwa aljima amma ta ga yanzu ko zuwa aljima amma maganan ba da lada ba ya yi wa yanzu zama da yanzu ne ko aljima dole zai zama ne ne za a ga muku lada ne amma sakamakon sakamakon su kiyama amma kuma ga ta alƙur'ani ya ce mana sarkofihim me yasa saboda littahaqqul wuqu' dan a tabbatar maka cewa tabbas abin da yi tabbas abin da yi Allah wa ulaika waɗannan jinsu guda uku al-mu'minun al-muqimun as-salata wal zakat ar-rasikun fil ilmi sanu'tihim ajran azima Allah zai ba su lada gwaggwaba mai girman gaske a lahira wannan Allah aka yi alƙawari kuma alƙawarin Allah baya sabawa inna Allah la yuhibbu al-mu'minin إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى كل النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأرض والأصناف وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إلا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وتسجيل من بعد أوحينا إلى إبراهيم وإسرائيل وإسحاق ويعقوب والأنصار ويوسف الناس وآتينا داود زبورا الله سبحانه وتعالى يقول مدى وصف النبوة ألم فذا أقال الجير مدى وصف مروة النبوة أسوة الأنعام إذا انتهت رسول لو أن دوانت دواني وأن أعلى يقاوم أولو يسوس الأنبياء فيما النبوة لا أجبل إلا سيئة الله ينادي أولا إلا أوحينا إليك menene dalilin alaƙar wannan ayar da su da ayoyin da muke bayan su Allah yana gaya mana a ayoyin da muka mutu da kalbu ay ahadin billahi an tunzala alayhi ka an tunzila alayhi kitaban min as-sawa faqad sa'alu la akbar min dhalika fa qalu arina Allah ajra wa tan atan baya alin kitabi sun tambayi wa ne annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun rubuci suna zuwa suna masa tambaya to kai ma yanzu muna son ka roƙa a zo mana da littafi mana daga sama ga su muna tsaye muna kallo da su da ahalin da su da yau gudawa suna son a karɓo mana da littafi ga in muna kallo iri iri da suka daga sama ya kuma bayyana mana cewa kai annabin Allah ne wanda Allah ya zo in ya yi mana haka sannan za ka yi sha Allah ya ce ka karɓi alu akwa wa billahi ya rasulullah kada kai ma ba shi wannan sun tambayi abin da yanzu wannan girma فقالوا أرنا الله جهرة أرنا الله رؤية جهرة أنا كنونا من الله منشكوكم هنا غني لا يكتو إن دائر والنبي سني باقوم إيمان يسيبا don haka ka sani in ma ba su imani da wannan ba to bari mu gaya muku mun yi maka wahayi ne kamar yadda muka yi wa wasu annabawa daga ciki bari mu lissa ma ku shin ba ku yarda da waɗannan ba ne إذا أوحينا إليك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشاء النبا والجنود شيء النبي الشيء ومن الله قال من شكر الأعداء وخاتم النبيين خير سكمة النبا sannan kuma sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya faɗi zara kan annabawa wanda babu kamar su sai babu da annabi Muhammad kaga yana nuni da girma na sayyidina Rasulullah Allah yana inna auhayla ilaika hakika mun yi wahayi ya zuwa gare ka ya Rasulullah ka duba abu na biyu in ka duba wannan ayar zaka gani duk annabawan da ya zo ba wanda Allah ya musu alkunya ko ya kidaya fadin sunan su yayi karara amma ka ji ta inna auhayla ila Muhammad ko ila Ahmada Allah baya faɗin wannan saboda kunyan Allah ne Muhammad yake sai ce inna auhayla ilaika mun yi wahayi zuwa gare ka ya Rasulullah na auhaina ilaika in ba su yarda da wannan ba ba to ba su yarda da waɗannan annabawan bane da aka yi musu wahayi mu ma suka yarda da cewa wannan wahayi ne to in dai har sun yarda da Allah da ya ma waɗannan wahayi to mu ma mu wahayi ya zuwa gare ka inna auhaina ilaika kama auhaina ila kama auhaina ila nuhi wannabiyyi da min wannabiyyi mun yi wahayi ya zuwa gare ka la auhayna ilayka hakika mun yi wahayi ya zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kaman yadda muka yi wahayi da annabin Allah shi ne annabi nuh haka annabi nuh annabin Allah annabi nuh annabi ne wanda shi ne kusan malamai sun fi ittifaqi shi ne nabiyyun mursal farkon annabi mursali wanda aka tura aka ce ba mutane ba akan annabi adam kuwa sabani to yadda muka yi manu wahayi ya je wa'azi ya kira mutane zuwa ga Allah da addini da imani to haka mu ma muka yi wahayi ne zuwa gare ka da auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina haka nan muka yi wahayi ya zuwa ga annabawa min ba'dihi min ba'd nuhi bayan mun aiko nuhu sannan muka aiko annabawa daya bayan daya kuma a annabawan minhum man qadusna alayka wa minhum man lam qadus alayka daga cikin su akwai wanda mun ga wa rasulullahi wasu kuma ba mu ga ya ba rasulullahi ba duka wannan ya tabbata ko bai tabbata ba dole mu za ku ce tabbata ce to in kun tabbatar da cewa an yi wa ruhu an yi ma annabawa a bayan shi ma annabi Muhammad an yi ba kama auhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim in ba ku gane ba to bari mu yi muku gwari bari mu yi muku tafsiri mun yi muku wahayi ya zuwa ga Ibrahim ba yana daga cikin annabawan ba to ga Ibrahim nan mun yi masa wahayi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق من يوأي النبي الله إبراهيم ومن شيء أبو الأنبياء ومن إسماعيل إسحاق يا آل إبراهيم wanda kuma a ‘ya'yansu a tsatsansu ne aka samar da koko banu Isra'ila dinna, zama banu Isra'ila ya hudu da nasara sun fita a zuriyar Ishaƙa ne, shi kuma su kuma larabawa zuriyar annabi Muhammad sun fita a zuriyar Isma'ilu ne, dukan su ‘ya'yan cikoki ne na annabi Allah annabi Ibrahim. Allah ya ce mun yi wa'ayi ya zuwa kakanku, shi da ubanninku da kuma zuri'an da suka biyo da shi. Kama awaina ila Ibrahim وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأكبار الذي حلى أكبار فيما حتى أكيما آه إذا كنت أيانا زامك منين حكما الله سبحانه وتعالى يأتي وأوهينا يسمي وأي قانون والنبيين من بعده لأن باوان الكفاية وتنن إبراهيم إسحاق يعقوب الأكبار وأيوب ويونس وسليمان dukan waɗannan da aka lissafo waɗannan suna da nufin da biyi suna amma me yasa aka kira su daga baya wannan shine azzikru a watan khas ba'd al'am abu in ya girmama ya girmama ya bunƙasa to ko an faɗi kowa da kowa sai a zo a yi gaba saboda wani matsayi da yake wannan kowa da kowa a yi kamar inda alƙur'ani idan ya zo in ya faɗi mala'iku sai ya faɗi jibril saboda ne shi ko da jibril yake da shi akwai mala'iku yana cikin mala'iku amma an ambace shi ne saboda wani ƙarin matsayi da ke to waɗannan annabawan an faɗe su ne dan matsayi na daban da suke ci me yasa aka fara da annabin Allah annabi Ibrahim saboda bayan Nuhu da aka faɗa annabawa da aka faɗa Ibrahim saboda annabi Ibrahim shine abul anbiya duk annabawan da suka fitar da awa galiban ya fito na nafatuhun ilai nisban su yana komawa gare shi sai za ka rinka ganin yahudawa da nasara su yi ta safani akan annabin Allah annabi Ibrahim wa qalat al yahud laysat al nasara ala shay'in wa qalat al nasara laysat al yahud ala shay yahudawa ce dan wa ya nasara ba komai bane ban san bazara ne kuma kiristoci su ce gudawa ba kwami ba ne ba zaba zaba ne sannan su zo suna da hukuma a kan gasansu annabin Allah Ibrahim Ibrahim wannan su ce laifatin nasara ala shay'in wa qalat nasara laifatin yahuda ala shay wannan bayan sun gama kowa kowa da kowa za su zo kuma su wannan wannan ta ce Ibrahim da Rasul wannan Yahuda ne wannan kuma ya ce Ibrahim Christian القرآن يقول يشهدون المسلمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم بابا يهودي بني بابا نصاري بني مسلمين حنيفيون وتميشن الدين المدعي ديسين شيء الدين الإسلام kuma addinin musulunci yake yi ba shi kuma da wasu mushrikai wannan annabin Allah Ibrahim kenan وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب me yasa aka kaddamar da Isa akan annabin Allah Ayyub baitan annabi Ayyub ya zo kafin annabi Isa wannan an yi haka ne domin ɗaukaka matsayi da daraja ta annabi Isa ba wai dan fifita shi akan waɗannan annabawan a'a don a nuna musu annabin Allah annabi Isa yana daga cikin ulul azmi min rusuli wanda Allah ya lissafa wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam amma a wannan Allah bai sanya annabi ayyuba wa isa wa ayyub wa haruna wa sulaiman sannan aka zo aka faɗi eh ayyub annabin Allah ayyub me yasa aka faɗi shi ramzul haƙuri da zaran an faɗi annabi ayyub za ka ga haƙuri ake shiga saboda menene yadda ya haƙuri da mutanensa da yadda kuma ya haƙuri da jarabta shi da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ayyu wa sulaiman amma wa yunus wa sulaiman sannan aka faɗa annabin Allah yunus sannan aka faɗa annabin Allah sulaiman me yasa sulaiman an faɗi sulaiman ne saboda ya zama me annabi wanda Allah ya kara mishi annabta ilimi sarauta jagoranci dukiya duk an faɗe shi ne dan ya zama mai wani annabi ne wanda ya zama ramzi a kan wannan an faɗi annabi isa an faɗi ayyub an faɗi yunus an faɗi harun an faɗi sulaiman waɗannan dukkan su annabawa ne masu matsayi a wajen Allah amma ko da Allah ya faɗa annabin zuwa wannan shi da bin ba'a ce da aka zuwa a cikin su Allah ya ce wa amina dawuda zabura to sani mun ba annabin Allah annabi dawud zabura a wata kira'an aka ce zuhura zuhura sai zama jam'i ne na zuhuru wato zuhuru a harshen su shi ne littafi guda ɗaya zuhura littafai malamai sun kai sun dawo wani irin littafai ne aka ba annabi dawo annabin allah annabi musa an ba shi al-taura sannan an ba shi alwah da alluna annabi ibrahim an ba shi suko fallaye annabi muhammad an ba shi alqur'ani annabi isa an ba shi injila to wani irin littafai ne allah ya bai wa annabi dawo idan ka karanta wa atina dawuda zabura ke zan da shafi daya amma wanda ka karanta wa atina dawuda subura ke zan da shafi malamai suka ce da tafai ne Allah ya bani wanda sai da suka koshi surori guda goma guda ɗari da hamsin amma a ɗari da hamsin ɗin nan duka ba halal ba haram ba hukunci gaba ɗaya abin da ke ciki wa'azi ne da nasihohi da hikimomi imamul qurtubi abu abdullahi al-kufi ne jami'ul ahkam yace duk abin da ke zabura daga wa'azi ne sai nasihohi sai mene sai hikimomi in ka yi kaza za ka zama kaza in baka in ka bar kaza za ka samu kaza shine abin da ke cikin littafin zabura la littafi ne wanda ta ɗauki sura da shi kamar babu halal babu haram amma alqur'ani littafi ne guda ɗaya amma yana da sura guda ɗari da goma sha hudu sannan daga farkon sura ɗari farkon nan har ya zuwa na ɗari da goma sha hudu nan galiban yana da wahala daga sura da ta tsota daga ambatan halalu da haramu saboda ne littafi ne na rayuwa littafi ne wanda zai isar da da'a isar da shi ga al'umma ya gina hala'a ya gina kasafa ya gina abubuwa na ci gaba wasu wanda al'umma za su yi amfani da shi sai kan qur'ani bai taba kubuta daga halal da haram bal a abubuwa tara da alqur'ani ya zo ya tabbatar da shi a duniya da farko halal haram muktamu mutashabihu bashirun nadirun qissatu isatu lisan wannan sune abubuwa tara da alqur'ani don haka halal da haram ƙashin baya ne na alƙur'ani domin idan babu halal babu haram da hukuncin kuce to littafin zai zamo ya ja baya ya bar faraga ne faɗi na rayuwa wanda ya nuna mutane ba a addini ba da wasu to mu kuma addinin mu rayuwa duka ibada ne wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yadda kake ganin zaka zo ka zauna kana tafsiri haka wanda yake aiki ke zaune a kan studio na gidan rediyo yake watsa abubuwa abin da yake yi in yi da salafi ibada ne lada Allah bai bari kai ma wanda kake yi haka haka direban da ke kaiwa da dawowa haka dan dan kasuwar da ke nan haka ma'aikacin da ke kan ofis station kowa in je ka kudi ne bai la ilaha illallah taharrukat da sakarat da suka ibada saboda alqur'ani haka yake da wannan kun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kenan babu wani abu da zai kubuta a ce addini babu ruwan shi da shi ko babu shi a musulunci Allah ya ce wa atayna dawud da rasulullah lallai in kun yi imani yadda Allah ya kuma da wannan annabawa wanda aka lissafo tun daga kan Ibrahim a Isma'il Yaqub Yaqub aka zo kan Abbas aka zo kan Ayyub Isa aka Ayyub aka Yunus Harun Sulaiman aka zo da waɗannan annabawan da aka lissafo duka waɗannan in kun yarda kun imani da suka lissafo su to haka Allah ya gore ya zo ka fata littafi ga Annabi za a kai inda Allah zai ce kai idan ba kuka yi shaidawa ba ku shaida da wahayin da Allah ya yi ma annabi Muhammad ba ko Allah ya bai damu da shaida ba shi ya isa shaida wa kafa bi da shaida Muhammad Rasulullah Allah ya isa ya zama shaida mala'iku sun isa da shi su zama ku kuma ku an san yawan ku amma mala'iku ba wanda ya san yawan su wa ba ya alamu su zo da wafika illa ku dan haka Allah zai bayyana da annabi Muhammad na ba mu fahimta wannan abinda alqur'ani yake biya mana kenan kenan in kun roƙa wai sai ya zo da littafi to ga ma wahayin nan shi ma bari ku irin na annabawan ku ne littafan duk da aka saukar muku bai gaza littafin annabi Muhammad littafin da aka saukar da annabi Muhammad bai gaza wancan ba bar annanka waɗancan littafan ma an shigar da su a cikin wannan don haka ya kamata mu son alƙur'ani mu girmama alƙur'ani mu yi biyayya ga alƙur'ani kuma ku tabbatar ma alƙur'ani wahayin Allah ne da ya yi annabi Muhammad ba maganan mutane ba ne na tasir baki ba kuma ba ya ba ne wa ake da dawo da zuwa Allah ya ba annabi Dawuda zubura ko zabura in ta ce zabura littafi daya a wancan kira'a in ta ce zubura watan Allah ya bashi littattafai wanda ya zo da shi to yanzu a al'ummar musulmi ga alqur'ani a gaban mu ga wasu littattafai sai a zo a ce mana wannan littafin zubura ne da yana har a kasuwanni wajen yan littattafai ko a ɗauko wannan littafin a karanta yanzu in an karanta wannan littafin in dai ga annabi Muhammad ya zo mana da alkur'ani a hannunka to an yi maka ruhi ba za a ce mutum ya yi kuskure ba ko ya yi laifi amma ya yi khilafin aula abin da ba a so ba idan qur'ani ya aka ce ga alkur'ani to duk wasu littafan nan ije su ake alkur'ani ne kadai Allah yake so ai ai wa'azi da shi ina fata an bayyana yanzu ba ka zo kana ma mutane wa'azi ba ka ce Allah ya ce a cikin zabura da wane ne la ana buganan ne wancan lokacin su ya kare sun yi istiyari yanzu ana maganar duniyar ta alqur'ani ana neman ne a ji kana kwatin daga alqur'ani ba wai daga zabura ba wancan an riga an gama an gama wannan istiyari din yayi an ga ya riga ya tsaya yanzu ana bukatar wannan don haka ka ɗauko wannan ka ce za mu ce kayi khilafin aula abin da ba a so ka yi ba amma in ka yi ba za mu ce maka kayi ba ba ba amma dai da da alqur'ani kai ka rubuta ko ka ɗauka ka sa ka kar aka karanta da kai a gaban malami ya ci amma wannan wanda yake hannun mutane ba fa shine zaburan Dawud ba wanda yake hannun mutane yanzu a kasuwanni za ka yi ɗan ƙarami haka sauransu a sauran wannan wasu ɗan wa'azozi ne wanda wasu aka ɗauko aka sa shi a wasu da tafai aka kira shi da zuzura ingancin shi ma malamai suna kokontuwa saboda zuzura kayan rakuma ne duk ta tsaye masu yawa na fata an bayyana to wannan ke nan ma'aji na dawuda zuzura Allah ya ba a tafi dawuda littafin zuzura Allah ya samu da ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل نقصهم عليه وسلم الله ما تسليما ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا da wasu manzanni ya Rasulullah ai arsalna ilaikum rusulan lam naqasusu alai mun aiko da wasu annabawa waɗanda ba mu karanta muku ba mu karanta muku sunayen ba sunayen su alsun ba mu karanta muku sunayen su ba wa rusulan qad qasnahum alai wasu din an zannin an karantar da kai istoshin kamar waɗannan guda 25 da ke cikin alqur'ani wa rusulan lam naqasusu alai wasu ko ba mu gaya maka sunansu ba wasu ba mu gaya maka kisan su ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ya inganta ya aiko ina fatan mun fahimta Allah idan muka dawo suratul zafir zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala zaka ji na gaya mana wa minhum man asasna alayka wa minhum man lam asus alayka akwai cikin annabawa akwai wanda muka gaya maka akwai wanda ba mu gaya maka Allah wannan me yasa aka kawo shi munakkar rusulan wasu me yasa saboda akwai annabawan da alkur'ani ya magana a kansu da yawa kuma bai magana a kansu minhum man akasna alai wa minhum man lam akus alai shi yasa to wanda bai magana a kansu ba ba a faɗi kissan su ba da sunayen sun fi yawa shi yasa sai aka kawo shi mulaka to ma dilalatu me dilala na ta na tarwihi ya zo ne litta'azim malaman metaphor idan suka zo sai ce wannan an kawo tanwini ne malaman balaga sun girmamawa ga annabawan Allah rusulan a to waɗannan annabawan mun asusna asusna alai mun ba ka labarin su mun gaya maka nuhu mun gaya maka hudu mun gaya ma salihu ibrahim ayyub musa isa da sauran waɗannan annabawan duk mun gaya maka a cikin baya sannan za mu ƙara maimaita maka mu ƙaro maka waɗanda ba mu faɗa maka ba yanzu ma muka lissafo maka wasu guda goma duka waɗannan rusulan قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك ومن قبل كاتلنا من كيا مكة ورسول ينزلنا من كيا كما كيا مكة ورسلا لم نقصهم عليك وانتم ما كيا مكة anan ne anan ne wasu malaman suka ce to anan abin da ake so a tabbatar nan ne wasu za su ce to nan ana so a ce akwai annabawa akwai manzanni annabawa su ne wanda Allah ya yi mutane da daga cikin al'ura insanin tsoron balighun min al-basari aw Allah ilayhi wa lam ya'muru bi tabdil shine annabi mutum namiji baligi Allah ya masa wahayi bai sai sai kai wa ba kamar ke rasa annabi Isra'il kaga su annabawa ne amma bai ce amma shi ko annabi wanda yake an ce mishi je kai wa ba wannan annabawa manzo ba شيل إنسان منكم بالغ من البشر أو من البشر أو حمله إليه وأمره بالتبديل لا يدي مسلم سنن لا باع أيكو باوا سنن نمي باع أيكو متي سنن بالغ باع أيكو يارو كرمي وحي ألا يمشي يأمر الشيش يحسب شيكو وانسان أما توحي أما باع الشيش يبي وأجيب كرامو كرمي wannan na farko wanda ba a yi mishi wa'ayi umarni ya je isa ba manzo wanda aka yi mishi wa'ayi wa'ayi ya je isa shi ne shi kuma eh ma wato wanda ba a yi mishi wa'ayi ba annabi wanda aka yi mishi wa'ayi ya isa manzo to nan malamai suka yi sabani wasu malamai suka ce annabi shi wannan shi ne amma wasu malamai suka ce a duk wani manzo annabi ne annabi ma manzo saboda me alqur'ani kan tara gaba daya annabi muhammad ittifaqan na musulmin duniya shi annabi ne kuma manzo Allah yana gaya mana a cikin annabi alquran ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra ai shi manzo ne kuma da Allah ya rasa annabi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma Allah laka ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kufar ya ayyuhan nabiyyu taqillah duka annabi Muhammad sannan Allah ya kira shi da ayyuhan rasul ya ayyuhan rasul ballik ma unzila ilayka min rabbik kaga an kira shi da annabi an kira shi da wannan malamai sai suka ce to abinda ake so a gane a nan yayin da kalman annabi da manzo suka haɗa a waje ɗaya to annabi daban manzo ɗaya amma in suka zo guda ɗaya to zai iya ɗaukan ma'anan manzo zai iya ɗaukan ma'anan eh annabi ibn taymiya rahimahullah yana da littafi da ya bayani akan wannan akan dubuwa mai can gaske wanda yake da alaƙa da warware wannan matsalar. Domin wasu daga cikin malamai sun bayyana waɗannan lissafinmu na farko ahalin suna wa jama'a ta gaskiya wannan suka tafi a kai. Manzo shi ne wanda aka ce wa'azi wanda ba manzo ba shi kuma eh wanda ba zai ce wa'azi. Amma magana akan cewa adadin manzanni domin aya ya ce rusulan mubashira Allah yana gaya mana rusulan قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك annabawa ne akwai wanda mun gaya maka kafin nan kamar wanda suka gabata akwai wanda mun gaya maka to a ina aka samu adadin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da hudu mansalai dubu da dubu da ɗari uku da goma sha uku wannan ita ta haji ne ba zan su zai ita ta haji ne ba zan su zai shi yasa dan sima ko da yake ba za mu kira shi nau'i na ijtihadi kai sai ba akwai hadisin da sunan Tirmidhi sai dai malamai sun tabbatar da cewa bai inganta bai inganta a kan haka ba menene mafi inganci adadin annabawa wanda Allah ya ambata a alƙur'ani su ne waɗannan guda ashirin da biyar amma adadin su gaba ɗayan su Allah shi ne ya san adadin su amma waɗannan guda ashirin da biyar su ne tabbaci Allah ya ambata shi ya sa malamai ma suke magana a kan cewa shi waɗannan annabawan da aka ambata guda ishirin da biyar galiban su ne ma wanda ake nufi da ulul azmi min ar-rusul a wajen wasu malamai to su wane ne wanda ba ulul azmi ba su ne suka ce su ne wanda Allah ya ce min hum man lam nasu alai wanda ba mu gaya maka ba su ne ba ulul azmi ba amma wanda muka gaya maka kofar mayar su da kaiwa da dawo alqur'ani waɗannan su ne ulul azmi a cikin fahimta ta wasu me yasa ake cewa ulul azmi ne tukunna ulul azmi ana faɗi waɗannan annabawa su ne ulul azmi saboda su suka fi wahala da nisa da tsawon ɗaukar lokaci na da'awa da shan wahala kamar annabi Nuhu shekara ɗari tara da hamsin na da'awa, kamar annabi Musa yadda ya fama da Baru Isra'il, kamar annabi Isa yadda ya fama da Christian, kamar annabi Ibrahim yadda ya fama da waɗannan na marutu da shauran waɗannan. Sannan sai Sayyiduna Rasulullah yadda ya fama da kafiran Makka da mushrikan Larabawa da kafircin duniya da yake ma addininsa karan tsaye waɗannan shi yasa ake cewa su ne ulul azmi daidai da ayar nan da zai cikin suratul azab inna awhayna ilayka kama san inda Allah yake cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibrahim wannan fahimta ne na wasu malamai wanda galiban galiban sun wasu malamai in ka koma cikin su muhaddisu da shauransu malaman su da shauransu da fuqaha da mufassirun zaka ga suna tafiya akan wannan fahimtar da dama Allah رسلا أرسلناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليه الله يقول وكلم الله موسى تكليما الله يا لما بنا ذا النبي الله النبي موسى مغنى وتنيز كده شيء ما تكلم da Allah ya so yake wa kallama Allah Musa Allah ya yi zance da Annabi Musa kowa ya gamsu to amma alqur'ani ya ce takliman masdar an zo da wancan mafulun mutlak ko mutura da mabbas saboda min akidan ne lil alim ya kalfafa mana zancen ba aka yi da wuta me yasa saboda larabawa za yi iya yiwa duk abin da aka yi aka ci nasara za su iya cewa ta kallama ulan wanda ya yi zance zancen nan ba dole ne a yi da magana ba ko da menene aka yi za su iya kiran zance amma dan Allah ya nuna a'a zance ne fa na yi da wuta sai ya ce wa kallama babu Musa takliman Allah ya yi magana da annabi Musa zance ba kada wani ya addaba cewa ba zance ne a yi shi sabanin mu'tazilawa da sun ce a'a ai ba haka bane zancen an halice ta ne sai aka sa a cikin itace Musa na zuwa ya ji wannan tun maganan ahlus sunnati wal jama'a ta gaskiya kamar shekara sun warware wannan magana sai annabi Musa zance yayi da Allah ya yi munajati ne da Allah ina fata mun fahimta wa kallama Allah Musa da kalima lallai Allah ya yi zance da Annabi Musa matakan zance wanda baya daukar wani abu in ba zance ba Allah ya kawo da
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Allah ya ƙara yin mana wannan fadal ne na wancan. An ɗauko watan an ƙara sunan waɗancan da lamarin su mai girma ne. Rusulan sunan manzannin nan da ka gansu bi ma'ana a kuntu rusulan ina keɓance maka manzanni daga cikin kafirai. Me yasa saboda annabta zaɓi ne na Allah. Domin an shi kanshi wanda zai zauna da annabin sai Allah ya zaɓa. Domin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya aiko da Alƙur'ani Allah yana gaya mana. Shi kanshi Alƙur'ani nan an zaɓa ne kamar yadda Allah ke magana inna Allah qafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin to shi ma haka Allah ya ya zaɓin waɗanda za su su isar da wannan na sauran annabawa. Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa min al Allah yana zaɓin ru'annan manzanni ne daga cikin mutane haka kuma yake zaɓi eh daga cikin mala'iku ma wanda za su tsaya zuwa aiki zuwa da aiki. Ku lura da falsafar lura. Da an can an ce istighfar tantancewa watan talatin na ƙarshe idan da an ce ikhtiyaru ne to da ya zama na an zaɓi wani akwai kuma wanda ya cancanta ba a ɗauke shi ba kaga tubi ke amma da ke an yi selectin ne na cancanta aka bi aka yi ɗauki wanda suka so su ne suka yi kwalfayin aka ɗauke su kenan wannan babu wanda ya san irin shi yasa duk inda Allah zai zo akan zaɓin annabawa baya cewa ihtiya choosing a'a ana magana ne akan istifa selective إلا الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين جثن النباوة ريشا النفسة جبا إيا duk wani annabin da bai koma da wannan zuriyan ba za ka ga ana kokon shi haka nan idan ka koma inda yake mala'iku da sauransu Allahu ya safi kalman istifa ya safi min al mala'ikati rusulan wa min an nas bi ma'ana wa min an nas rusulan sayyiba Allah yana zafi ne selective ba choosing ake yi ba. Choosing zai iya yi wa ga wannan ya cancanta ga wannan ya cancanta amma dai wannan aka ɗauka. Amma selective wanda aka ɗauka ba kamar sa. Haka Allah ya yi ma alƙur'ani, haka ya yi ma annabawansa, haka ya yi ma al'umman da za su zo su zauna da waɗannan annabawa. Allah yana gaya mana rusulan su annabawa ne mubashiri da wamudiri. Me aikinsu yin gargaɗi da wa'azi da tunatarwa kada mutane su faɗa fushin Allah. Sannan kuma da faɗaitarwa su yi abin da Allah yake so don su samu jin daɗin duniya da lahira. Me yasa? Saboda shi addinin Allah ya zo ne bi ta'adatul insan, ya zo don ya azarta ɗan adam ne. Ba ya zo ya fitar da ɗan adam ne daga cikin kunci ya kai cikin sauƙi na rayuwa. Ba ya zo ne ya samu ɗan adam cikin kunci ya ƙara jefa cikin kunci ba. Babu shi, babu wannan da cikin hikimar Allah. Allah ya zo da addini ne domin ya zamo rahma da jin kai ga dukkan ɗan adam musulmi da wanda ba musulmi ba Allah yana gaya mana rusulan mubashirin wa mundirin li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su zo su ce idan Allah ya zo zai kama su da laifi su ce a ya Allah za ka kama mu da laifi baka aiko mana da manzanni ba sai yasa Allah ya ce to ga manzannin nan mubashirin wa mundirin masu yin bushara ga wanda ya bi ya ji Allah ya samu aljanna munziri da kuma masu gargaɗi ga wanda duk ya saba ma Allah zai yi muka saboda ne Allah yana so in zai kuma bawa a hukunci to zai miki ne akan mizani na adalci bawan ya tabbatar ma cewa Allah bai yi zalunci shi ba domin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zalunta Allah baya zalunta kowa komin ta an ijiye maka ka gani kayar da ka aikata sannan a baka sakamakon shi shi yasa Allah ya ce ai za ka ga kowa da kowa za mu ba shi littafin shi a hannunsa sannan mu ce mishi ya tsara a fita baka kafa ne na su kalewa a laika a ba karanta littafin da kanka kai ma da kanka ya isa kai ba ka kai ba kaga wannan kenan rusulamu bashirin wa mudri li Allah ya kuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da ummi wa kana Allah azizan hakima lalle Allah mabuwayi ne babu wanda ya isa ya rinjaye ta akan abin da ya hukunta zai zakar hakiman kuma gwani ne wajen iya sanya ka'idojin shi duk abin da ya sa na ka'ida na tsarin shi za ka ga wannan abin ya cancanta ya yi daidai wannan tana daga cikin ayoyi masu girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa ɗan adam cewa mabarrirat ne wanda Allah zai kama ɗan adam da dalili. To wannan shi ma irin shi za ka iya samu, akwai inda ɗan adam shi ma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo zai kama shi ba tare da ya kawo wa'innan ƙa'idojin ba, ɗan adam shi ma sai ka shi na karanta ma Allah hujja. Allah yana gaya mana cikin suratul hajji ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى Allah ce idan muka zo za mu kama mutane a ɗauke su a sa su a cikin azaban Allah sai su kama cewa a me zai sa ku samu a azaba gashi mun rayu a cikin al'umma ba ku aiko mana da manzanni ba da kowa dan me za ku samu a cikin azaba idan da ka aiko mana da manzanni suka yi mana wa'azi Allah za ku fi za mu shirya Allah ya ce to wannan dalilin shi ne zai sa Allah ba zai kawo wani ne ba waɗannan su ne ahlul fatra wanda a wajen malamai ahlus sunnati wal jama'a ta gaskiya sama da shekara dubu sun yi ittifaqin akan cewa duk al'umman da suka rayu babu manzo suka rayu suka koma ga Allah waɗannan waɗannan Allah ba zai mutu azaba ba dan ba shi daga cikin hikiman Allah ya kama mutane ya mutu azaba ba tare da ya aiko mai ruwa a shi ba wa ma kunna mu'azzibina hatta da ba'a rasula ba za mu yi ma mutane azaba ba sai mun turo musu wanzo ya yi musu wa'azi suka fitire ba Allah wannan mas'alan ahlul fatra mas'ala ce wanda ta shiga usul ta shiga al-tauhid ta shiga wannan da yawa irin waɗannan ne wasu wanda suke so su taɓa wani janibi wanda yana tuta ma al'ummar musulmi rai yana ta da an kula za ka ga ana ƙoƙari a ɗauko hadisin a masu gudu salama ai iyayen manzon Allah wa iyazu billahi ga inda suke sai su faɗi wannan mummunan wajen su ce wai su da adalci mene dalili ai ahalin fatara to ahalin fatara idan suna ahalin fatara iyayen manzon Allah ne suke ma Allah ne suke ma Allah Allah ya aiko musu annabi ne kuma in shiriya ne ba zo ana ba shi ne ke cewa ban kunya ba ana ran haske na daga daga tsatso mai tsarki ana kai shi watan mahaifa wanda yake mai haske da tsarki ana sanya shi iyayen shi wanda suka haife shi ba su bauta ma kunci ba a wannan wanda wanda aka sanya watan hasken annabi Muhammad a cikin su to a ce iyayen annabi Muhammad za a jinjina su da sauran wani dalili ai hadisi ne amma duk wani salama ya zo ko hadisi amma a hadisin amma in sallamna laka jadala ya zo an ruwaito shi hadisin sa amma ibn salama wanda muslim ya ruwaito hadisi ne wanda yake ahad idan muka ce hadisin ahad hadisi ne ko da ya inganta dalalan abinda yake nuni ya inganta ne raito riwaya a wajen wasu malamai domin wasu malamai ma har a riwaya su suna da matsala da shi a in ya inganta mutum a sallamna ya inganta a wajen riwaya amma ma'anan da ke ɗauka muna da ilimin riwaya muna da ilimin diraya a ilimin diraya shi yana da matsala menene ma'anan shi yana cin karo da wasu ma'anoni wanda alkur'ani ya tabbatar da shi misali manzo Allah ya tabbata ya ce ina baban ka yace abi wa abuka billah babana da babanka yana buka to misali wannan abu kalmar abu in balarabe ya faɗa da ya faɗa shi yana nufin mahaifi ne da ya haife ni la balarabe kanin baban shi abu wan baban shi abu kaka ma sai ya zama abu domin idan ka dawo alqur'ani sai ka ce sai ka barka jin abu a wajen alqur'ani lugan ubangiji gaba daya wanda alqur'ani ya magana da shi wattaba'atu millata aba'i na fi addinin e iyaye na aba'i jam'un abu aba aba'i iyaye na ibrahim وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا أنا إبراهيم كاكاني سنن أبو إسحاق سنن أباني أبو وأنت ما تنقوان أبا سنن أبو ويوش ذاك تنقوما أنا إيكا بارك وانا هذا wannan abin da ya kawo yana da kuskoki da dama sannan wannan hadisin mai ya zama haka hadisi ana gina tauhidi aqida ana gina shi da abu biyu ne rai idan aka ce maka alƙur'ani ya ce kaza to shi ke nan in ba wannan ba to a samu hadisi mutawatir hadisi mutawatir domin yana amfanar da yaƙini ne alƙur'ani ma yana amfanar da yaƙini amma hadisi wanda yake a biyu a zinka dinar din irin wannan baya fatar da baya fatar da baya fa'idantar da yaƙini yana fa'idantar da zannu zato galiban zato yake nuna shi kuma tauhidi ba a gina shi a babin zato yaqini ake nuna dan haka wannan hadisin akwai abi wa abuka bin nari ba za a gina shi a kan babin tauhidi ba za a gina wannan a babin tauhidi kuma sannan kayan cikin shi wannan kalmar abu din da mutane suke rubuwa da shi alqur'ani ya nuna maka abu yana da ba'anan kaka baba aunin uwan uba ko menene me yasa mutane suke Allah Allah sai sun tsaya ga zafin sahidu na rasulullahi sun faɗi wannan mummunan kalma a me abin burgewa in ka gaya wa al'umma musulmi ka faɗi ne dan ya ɓata musu rai su fi damuwa ko ko ka faɗi ne dan ki farin ciki da abin da kake miki Allah ya yi da iyayen annabi in a zatanka ne to don haka mu a imanin mu da yadda muka taho akan ahlus sunnati wal jama'a ta gaskiya shekara dubu da ɗari da tsada a da'ira wani maturidiyya wanda kashi tasa'in da da wani abu na al'ummar la ilaha illallah suke bin wannan mazhaban mu ba mu imani ba ba mu yarda ba ba mu gaskata ba ko ɗan ba ma ji a zuciyarmu a ce iyayen annabi Muhammad sai sun riga mu shiga aljanna mu abin da muka yi imani shi domin wannan hadisi riwaya ce riwayar nan kuma tana da ihtimala don haka ba za mu gina aqida akan wannan ba za mu gina aqida akan wannan ba wannan hadisin in ya inganta ya inganta mu ce ya inganta amma dai la yufidu yaqin tauhidi ana gina shi a babu yaqin alqur'ani da hadisi mutawatir ba inda ake gina aqida da hadisul ahad حديث الآحاد من باب الفضائل من باب الأعمال أي شيء باء مؤتكدات باء باء توحيدي ina fata mun bayyana sannan kusuru don Allah idan ma har wannan yayi imamu nasa'i yana ruwaito hadisi wata rana wani daga cikin sahabbai ya taba zuwa Abu Lahab ba Qur'ani ya sauka ce tabbata da Abi Lahab wa kab ma akada annu ma lam kuma akada ya tsinci ne mishi ba dan uwan mahaifin Annabi bane to ƴar shi kuma musulma ne wani ya zo gaban da ya karanta tabbata za a bila hajji wata ba a gada an maru sai a bai canji lafi sai ta ne cikin ya rasu ya rasu ma ya rasu ma an ci tukka an ci tukka a gabana aka zo aka gaba da kawa ina rasu ma biyu kada an kare shi ya tsari ya ce kakkunan ka cutar da ni a cikin zumunci da kakkunan ka cutar da ni a cikin zumunci da ku ne tsanta ku ne tsanta da wannan manzo Allah ya faɗa akan abu na habbifa alqur'ani ne yake da wani to manzo Allah ya faɗi akan abu lahab sai akan iyayen da suka haife shi sannan kuma Allah ya masa sunan rasulullah da wannan kada ba sai kuma ne ba a tura mu kwari bane wannan bai kamata kuma musulmi na kwari ya kudu da wannan ba shi yasa Allah ya gafarta ma wani babban malami malam Muhammadu Aminu Shafi'i shi ma yana daga cikin salafiya amma ya dace da hujja da kawai irin yadda ashabul jalal fi nusuyubi ya littafi mutum da gudan akan makoman iyayen annabi Muhammad siran su ma da matsayin su a wurin Allah a aljanna shi ma su imam Shafi'i Shafi'i a wani majalis na shi da ya littafin abwaul bayan yana da magana ya fata fata da wannan yace ba aqida wa iman ba bai kamata ba kuma mina salafi na fata an yi to ya kamata ku gane mu san abin da zamu rinse da dangi da jalabi annabi Muhammad wancan kalmar abu yana magana abu na ne da manzo Allah ce abi bi ma'ana babana haka manzo Allah ke kira shi saboda shi yare na Annabi Muhammad kuma da Abu Malik da Abdullahi uwa daya uba daya sannan Abdullahi ya rasu ya bar sina Rasulullahi a ciki ya taso a hannun Abu Talib shi yasa sai ya wayi gari da a gidan shi ma uba baba kawai ke kira kuma ko mu ne a ɗabi'ar mu Hausawa da za ka yi a ɗabi'a ka taso a hannun shaƙiƙin mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya baka san mahaifinka ba shi ka sani shi ya raine ka shi ya baka kariya mene sunan shi baba ba ma kada wani harshe da zaka ce wai baban uwa ne ba yanzu irin lalacewar ɗabi'a ne da al'ada da gurɓacewar sai ga wayan yaro ya kalle ka uwan ku ɗaya uban ku ɗaya da uban shi sai ce wai baban wani da ba ya yiwuwa lalacewar ɗabi'a ne da wasu ababe da ke shiga amma da ba ya yiwuwa ai baban ka kawai baba ne sai da in an matsa ne sai ka zama cikin takura ne sannan sai ya cewa babawa ne amma yanzu wanda ka ga ai baban suwa nan ko ko iyayen ma mata wani lokaci Allah ya gafarta musu duk da suna da kima da daraja a wajen amma ya kamata su gyara wannan sai ka ga a ce ma yaro wai ka ce ma baban suwa ne ko zai aike ka gun baban suwa ne inda kuke haka wannan wata rana wannan zai fala mishi amma da kin ce man je ka wajen babanka ce miki kaza iya wai ko baba na nawa ne ce na daki kaza ko na gida kaza daga nan sai ji kunyan cewa baban zuwa ne to ya kamata mu gane aqida na kwarai wannan ba shi daga cikin abin da zai zama aqida musulmi kuma ba inda Allah zai tambaye ka hukunci iyayen annabi Muhammad in ka mutu manzo Allah ya faɗa mana a hadisi bai za a tambaye ka bar rabbuka wane da man tinuka wa ma nabiyuka wane ne ba inda Allah ya ce ba ba inda mazo Allah ya ce Allah zai tambayi mutum me ne makoman iyayen annabi ba mu ka ba za ka shirka da Allah ba amma mu abin da muke imani da shi yanke iyayen annabi Muhammad su ne abun kila a aljannar Allah mu abin da muke imani da shi kenan abin kuma da muke bauta ba Allah ne Allah ya sa mu da shi a lokacin ya subhان الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك bayi su yi ba ana kan shi ba da sai wani da ya ce Allah ya tana kafa zuwa na sarki da sarki Allah ya zuwa za a yi wasu sanar da nan da sarki da sarki yau da daren kamar dai mun zo ne a kurkuku da rakatun a yin tsarar da Allah ta san da rashin da addu'a addu'a Allah ya masu gafara Allah ya kafa su zuwarsa Allah ya kare kowa kowansa Allah ya kai da kyakkyawar matsayi cikin alshin shi na ita da yake Allah